الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna lahadi ko asabar lahadi sha shida ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya da biyu za mu tashi cikin wato yadda muka tsaya a karatun jiya tafsirin alkur'ani mai girma idan ba mu manta ba a jiya mun tsaya a aya na ɗari da goma sha biyu walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عزيما أولا آية الله يا سنرد الشوغب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله ولولا فضل الله عليك بعد أدين فللا من يواد الله يمك نزابنك ديي يباك وهي يباك عن نبتابا yake sanar da kai abubuwan da suke ɓoye to lahammat ta'ifatun minhum wasu jama'a sun yi yunƙurin an yudillu ka su ɓatar da kai su saka kaka yanke hukunci ma wanda ba shi ya yi laifi ba wa ma na illa anfusahum amma ba za su iya ɓatar da kai ba ya rasulallah sai dai su ɓatar da kansu kai kan Allah ya riga ya kiyaye ka wallahu ya asimuka minan nas fasayakfikahumullahu wa huwa samiul Allah ubangiji yayi alƙawarin zai kiyaye manzon Allah annabi masumi ne isman manzon Allah kuma isma ne da ta yi kewayo da dukkanin motsinsa da maganansa da ayyukansa isma ce da bata da alaka da wai sai iya lokacin da aka masa wahayi dukkanin tasarrufatunsa shirinsa da maganansa da duk abin da ya aikata shine abin da muka karanta na hadisin sayyiduna abdullahi ibn amr a baya wanda yake cewa kuntu aktubu kulla shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa nahatni quraish na zamo ina rubuta duk abin da naji daga gurin manzon Allah sai quraishawa suka hana ni suka ce me yasa zaka na rubuta komai bayan na magana cikin fishi na magana cikin yarda yace fa zakartu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalamahum sai na faɗa wa manzon Allah ga abin da suka ce annabi sai yace uktub ka rubuta annabi sai ya nuna harcen sai ya ce wa wallazi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haqq na rantse da ubangijin da raina yake hannunsa wannan harcen nawa ba abin da yake fitowa cikinsa sai gaskiya to anan sai mu ga Allah ubangiji ya kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama da ganuwa masu yawa shi ma'asumi ne cikin maganansa ma'asumi ne cikin aikinsa ma'asumi ne cikin motsinsa ma'asumi ne cikin shirinsa ko da murmushi annabi ya yi to bai yi murmushi da mundalakin kansa ba ya yi murmushi ne da izinin Allah shi ne Allah Ubangiji ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum ba za su iya batar da kai ba sai dai su batar da kansu kai kan Allah Ubangiji ya shiryar da kai shiryan da babu bata a bayanta Allah ya faɗa mana cikin suratul duha wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wanda wannan sura kadai idan muka dauke ta muka yi dirasa a cikin ta akan irin nau'in yanda Allah ubangiji ya girmama annabi ya buwayar da annabi ita kadai ta isa ilimin da hankali ba zai iya dauka ba saboda mawkifin da aka aje manzan Allah mawkifi ne na radiyan mardiyan Allah ne da kansa yake lallashinsa yake lalladinsa wadduha wal layli idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala Allah fa bai fai ban kwana da kai ba bai rabu da kai ba wal akhiratu khairul laka min al ula wallahi abinda Allah ya tanadar maka ranan gobe kiyama yafi abinda kake ganin sa a zahiri yanzu na nasarori a duniya ولسوف يعطيك ربك فترضى والله الله زي تباك سيكاتي يا إشيني حكا sai Allah kaga kaman an fara lissafto ma annabi nau'o'in ni'iman da aka masa an maka kaza an maka kaza an maka kaza kuma za a maka kaza za a maka kaza sai Allah yana tambayan manzo Allah alam yajidka yatiman fa'awa ka tuna mana wannan duka ana yi ne an rarrashi annabi sabila da kafirai mushrikai sun zagi annabi sun ce masa wada'a muhammadan rabbuhu ubangijin muhammadu yanzu ya bashi ai mai wahayin ma baya zuwa masa to annabi ya ji rashin daɗin haka a zuciyansa to shine fa ake masa wannan rarrashin alam yajidka yatiman fa'awa Allah bai same ka kana maraya ba ka tuna mana sai ya mayar da kai shaleli dan gata maraici bai sa ka kuntata ba alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada ashe Allah bai same ka cikin al'umman da sun bata ba su kan gaskiya sai Allah ya shirya da su saboda zuwanka eh kun san wasu suna cewa waje da ka ba'allal fahada Allah ya same ka kana bace sai ya shirya da kai ba daidai bane wannan fassara ne da bai yi dace da wato martaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam waje da ka ba'allal fahada kalman dalal yana zuwa da ma'anoni daban-daban kalman dalal yana zuwa da ma'anan bata kalman dalali yana zuwa da ma'anan soyayya wanda ya makantar da zuciya kalman dalali yana zuwa da ma'anan mutum bai san abu ba a nuna masa a ce gashi nan kalman dalali yana da ma'anoni sun kai bakwai a alkur'ani to da Allah ya ce wa wajadaka dalan fahada shi yasa malamai sun yi tafsiri daban-daban ma wa wajadaka dalan fahada ya kai tafsirai guda takwas ko guda goma sha ma idan an faɗaɗa Allah ya same ka cikin mutanen da sun bata baina qaumin dullal fahadahum bi wujudika ya rasulullah Allah ya same ka cikin mutanen da sun bata sai ya shiryar da su da zuwanka a'a Allah ya same ka ballan wani lokaci ka fito daga gida a sai ka bata kana yaro sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya nuna maka hanya ka koma gida waje da ka ballan fahada koko waje da ka ballan fahada Allah ya same ka kana tsananin soyayyansa sai ya shiryar da kai zuwa gare shi dalal yana zuwa da ma'anan al'ishku ko ma'ana wato shauki da soyayya inna lanaraha fi dalalin ko mubin ko muna ganin ta cikin dalal wani irin dalal ne a nan wajen ana maganin zulaikha muna ganin ta cikin bata na soyayya fi dalalin mubin a bata wanda yake mabayyani ko ko ko inna abana la fi dalalin mubin babanmu yana bace wannan bata ne na soyayya ba bata ne na wato na ya sauka daga kan shirya ba an gane ko to Allah Ubangiji ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum kafirai ba za su iya batar da kai ba sai dai su batar da kansu ya Rasulullah wa ma yadurrunaka min shay ba za su iya cutar da kai da komai ba Allah ne gabanka Allah ne bayanka Allah ne gefenka Allah ne samanka Allah ne kasanka shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama idan sahabbai yana tafiya da sahabbai ba wai sahabbai suna kiwonsa bane suna tare shi suna irin yadda ake ma sarakuna ake ma masu mulki ake ma manyan mutane ba haka bane annabi ba wai yana gaba bane sahabbai suna bin sa a baya annabi yana baya sahabbai suna gaba yakan ce ku tafi ni mala'iku ne suke biyo bayana ku tafi gaba ni mala'iku ne suke bi na a baya mala'iku ne suke bin manzon Allah annabi kuma yana kiwon al'umma yana kallon al'umma ya ku sihaban wal mala'iku tatba'u yana saka sahabbansa a gaba mala'iku suna bin sa a baya tun da Allah ya saukar da wallahu ya asimuka minan nas Allah ya ce manzo Allah ya ce masahabai duk wani wanda yake yake yake fargaba yake tsoro yake zuwa yana neman ya tare ni ko wani abu ya huta abinsa Allah yau shi yake gadi na wallahu ya'simuka minan nas shine aka ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune da sahabbansa sai ya tashi ya fita haka ya dau lokaci bai dawo ba sahabbai wato ba su ankara ba sai sayyidina Abu Hurairah kuma ya shiga damuwa sai ya tashi ya bayan manzan Allah yana tunanin karfa wani abin cuta ya samu manzan Allah muna zaune a nan wajen kar wani abin cuta ya samu manzan Allah muna zaune a nan wajen shikenan sai ya tashi ya kama dube-dube ya shiga yana bincike yana bincike sai ya shiga wani wadi haka wani kogo haka yana shiga kawai ya ci karo kicibus da annabi yana shiga kawai sai suka yi gaba da gaba da annabi annabi na fitowa shi annabi ce ina zuwa ya ce wallahi ya rasulullahi tun da ka tafi zuciya na baya nace ina tsoron kar wani abin cutarwa ya same ka ya rasulullah annabi sai ya yi munoshi sallallahu alaihi wasallam saboda wato farin ciki da jin daɗi sai ya ce ma abu hurairu ga takalmi na can ɗauko abu hurairu sai ya je ɗaukowa annabi ce ka ɗauka duk wanda ya ga wannan takalmin ya shaida da la ilaha illallah dan aljanna ne shi ba wani tantama kawai kun ga martaban manzan Allah duk wanda ya ga wannan takalmin ba ta ma dan aljanna ne Abu Hurairah ya dauko yana ta murna ya fita da shi suka hadu da Sayyidina Umar ya yace annabi na ciki ai ya ce duk wanda ya ga wannan takalmin dan aljanna ne Sayyidina Umar sai tankade shi ce kawo nan sai ce ya Rasulullahi mutane in suka gane wannan garabasan da su yi ta ketawa cikin alfurman ubangiji sannan su yadda da cewa wannan da su shiga aljanna kuma in ka bayar ta bayu babu tantama ya Rasulullahi a bar abin haka ya rasulallah to haka kaman ayan da muka karanta shi a baya wannan ayan wa man yadlim nafsahu ne ko wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajid Allah ghafurar rahima aka ce wannan aya da wato lokacin da ayan ya sauka sayyidina Abu Darda ya yi rakiya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin jeji sun tafi can wani waje sai sayyidina rasulullah ya ce ma abu darda zauna a nan kar ka yadda ka tashi ko yaya ake ciki kar ka tashi ka dai zauna a nan abu darda yana zaune sai kuma yana zaune sai ya ji wani sauti daga gurin da ya ga manzon Allah ya ya kasa samun nutsuwa a zuciyarsa kwata-kwata sai ya ce kar fa na zauna yi laifi ma Allah fa ga annabi ya ce na zauna kan na tashi gashi ina jin wani sauti wanda ban nutsu da wannan sautin ba kar wani abin cutarwa ya samu manzan Allah ba na da uzurin da zan faɗa ma Allah ya yunkura zai tashi kenan sai ga annabi ya fito yana karanta wannan ayan wa man ya'mal su'a aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sai ya nemi gafaran Allah zai samu Allah mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai sai abu darza ya tambayi manzan Allah sai ya ce ya rasulullahi wa in zana wa in saraka yanzu wannan gara basan na gafaran Allah ko mutum ya yi zina ya yi sata ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta in dai bai yi shirka ba annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ko ya yi sata ya sake ce wa in zana wa in saraka ya rasulullahi ko ya yi zina ko ya yi sata ya manzan Allah annabi ya ce masa wa in zana wa in saraka i ko ya yi zina ya yi sata ya sake tambayan annabi annabi ya ce wa in zana wa in saraka ala ragmi an fi abi darda hannu ruwaya kuma aka ce abu zarri ne ala ragmi an fi abi zarri ko ya yi zina ko ya yi sata ko dan a turmuza hancin abu zar abu darda shine aka ce yayi ta kada hancinsa yana cewa ala ragmi anfi ala ragmi anfi ko da an turmuza hanci na ko da an turmuza hanci na to Allah ubangiji ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za su iya cutan manzon Allah ba wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da alkitaba alqur'ani wal hikmata ya baka ilimi na hadisi wato ya sanar da kai hikima ba wanda ya kai manzon Allah hikima shine aka bashi jawami'ul kalim shine wanda zai yi magana kwaya daya sai an taru kafin a iya warware maganar na manzon Allah shine zai yi magana kwaya daya maganan ta dauki hukunci da damuwan mutane sama da goma an ce akwai wanda suka zo gurin manzon Allah kowa ya masa tambaya daban-daban tambayoyi goma annabi kalmomi biyu ya faɗa ya ba ma kowa amsa cikin wannan magana saboda an bashi jawami'ul kalimi wani ya zo gurin manzon Allah ya ce kamun wasiya ya rasulullah ausini ya rasulullah kamun wasiya ya rasulullah annabi sai ya ce masa menene la tagdab kar kai fishi yasa yake ce ausini ya rasulullah faraddada miraran annabi sai ya sake ce masa la tagdab a maimakon a ce masa kar ka yi kaza kar ka yi kaza a yi ta lissafo masa abubuwan da sai ya ɗauki biro da alƙalamin ya rubuta aka ce kawai la tagdab wani kuma ya ce faɗa min kalman da in na ji daga gunka ba zan sake tambayan wani ba ya rasulullah annabi ya ce qul amantu billahi summa istaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka yi iska samu daidaituwa magana mai yawa an dunkula shi guri guda wanda za ka samu haka cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa kamar la yuldabul mu'minu min juhurin marrataini magana ne mai yawa kar a ce maka kamar misali a ce maka kar ka bari a cuce ka ka sake komawa gurin kar ka bari wani ya saci kayanka ka bari ya sake satan kayanka kar ka bari makwabcin ya cutar da kai kai ta zama baka nemi mafita ma kanka ba annabi ya ce idan makwabcinka ya cutar da kai ya cutar da kai ya cutar da kai ka ɗibo kayanka kamar yadda ya faru tsakanin annabi da wani sahabinsa sahabin manzon Allah ya zo wajen manzon Allah ya ce ya rasulullah makocina ya cutar da ni ya cutar da ni abin ya mun yawa ba zan iya ba ya rasulullah annabi ya ce fito da kayanka ka zuba a kofar gida ya fito ya zuba annabi ya ce ka zuba dai a kofar gida duk wanda ya zo dai shige ya ga halin da kake ciki ya tambaya me ya faru ka ce masa ga halin da kake ciki nan annabi sarkin hikima wani wa'azi ne wato wa'azi na shiru shi mai cutarwan ba a kira shi an ce masa komai ba annabi ya ce kai kuma da ake cutan ka fito da kayanka ka zuba a kofar gida duk wanda ya zo dai shige ya ce a'a wane yayin ka fito da kayanka sai ka ce wallahi makocina ya yi min kaza ba zan kaza kaza kaza ka koka ce kai amma wannan makoci naka Allah ya tsine masa kai wannan makoci naka wannan makoci naka ba zai gama lafiya ba haka ya wuni daga karshe makocin da kansa ya zo ya ce ya rasulullah a yi haƙuri na tuba ya rasulullah wallahi ba zan sace cutansa ba ya rasulullah to haka annabi yake da hikima Allah ya sanar da shi hikima yana cewa a habib habibaka haunan ma عسى أن يكون بغيدك يوما ما وأبجد بغيدك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما كسو مسوينك دي دي دي دي وترن زي إيا زموا مكيينك كي مكيينك دي دي دي دي وترن زي إيا زموا مسوينك wanda wannan maganar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam filosofa da suka ɗauki wannan magana sun rubuta abubuwa da yawa akwai wani baturen da ya rubuta the 48 laws of power akwai bayanin da yayi akan Robert Greene akwai bayanin da ya yi a kan wato zama da aboki idan ka duba za ka ga bizzaɓi wannan maganan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwafo ya faɗa kawai a habib habiba ka haunan ma ka so masoyinka daidai daidai a sa'an ya kuna bagi da ka yauman ma wata rana zai iya zama makiyinka duk yanda kake son mutum kar ka rudu ka yi fana'i ka rude idan dai ba san Allah bane da san manzan Allah kuma wa abgid bagi da ka haunan ma ka ki makiyinka daidai daidai a sa an ya kuna habibaka yau ma wata ran zai iya zama wa makiyin wato masoyinka wata rana to haka manzon Allah ya ce utitu jawami'ul kalimi an bani magana jami'ul kalim manzon Allah yana magana kwaya daya sai an yi da gaske kafin a iya sharhan magana in an yi sharhan magana ma ba da a iya isti'abin ma'anonin da maganan yake dauke da shi ba wa anzala alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kai din nan ya rasulullahi Allah ne malaminka shi ya sanar da kai duk abin da baka sani ba sai da Aisha ta tambayi manzon Allah ta ce me Allah ya sanar da kai ne da yace fa auha ila abdihi ma auha ma kazaba al fuad ma ra'a annabi sai yace atani Allahu ilma al awwalin wal akhirin wa zadani alaihi Allah ya ban ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe ya ƙara min ilimin da mutan farko ba su sani ba mutan ƙarshe ba su sani ba yana da ilimin mutanen farko yana da ilimin mutanen ƙarshe ba wani ilimin da manzon Allah ba yi da kaso a ciki in manzon Allah ya yi magana ƙwaya ɗaya to sai malaman duniya duka sun taru kowa ya ɗauki kasonsa a ciki malamin likita ya ɗauki kasonsa malamin handasa injiniyarin ya ɗauki kasonsa malamin likitanci ya ɗibi kasonsa malamin balaga ya ɗauki kasonsa malamin ilmun ma'ani ya ɗauki kasonsa malamin ilmun badi ya ɗauki kasonsa malamin ilmin physics ya ɗauki kowa in manzon Allah ya yi magana to maganar manzon Allah aljami'atu ne li ashtatil ma'ani da ya taɓa kowane irin ilimi manzon Allah maganarsa ɗaya ya taɓa kowane ɓangare na ilimi shi yasa annabi ilimin manzon Allah ya gajiyar da kwakwalen mutane ya gajiyar da kwakwalen halittu kawai kowa yana ɗauka ne gwargwadon zurfin hankalinsa da zurfin zuciyarsa da zurfin soyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah shine malamin ka shi ya sanar da kai duk abin da baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima wallahi falalin da Allah ya maka mai girma ne ya rasulullah yau Allah ne da kansa yake ce falalan da na maka mai girma ne duk abin da a gurin Allah ya zama azimu to a gurin mu kan ba a san me za a nisanta shi da shi ma gaba ɗaya ma ko Allah ya kara mana son annabi la khaira fi kasirin لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما الله يتي لا خير في كثير من نجواهم باب عليه تكم في يوم مناجاتي دقانا وه kaga an zo ana kuskus ana ganawa ana tattaunawa a yi mitin a nan a tashi a yi mitin a can duk babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqatin sai dai idan da a yi wani mitin ne a gana akan umarni da sadaka aw ma'arufin ko kyakkyawan aiki wanda Allah yake so aw islahin bainan nasi ko sulhun ta tsakanin mutanen da suke gaba ko suke da sabani a tsakaninsu wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillahi duk wanda yayi haka umarni da kyakkyawan aiki da sadaka ko umarni da kyakkyawan aiki ko ya sulhunta tsakanin mutane biyu iftigha'a mardatillahi domin neman yardan Allah fa sawfa nutihi ajran azima Allah ce za mu bashi lada mai girma anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wannan aya tana magana ne akan yan uwan wato Tu'mat ibn Ubayriq wanda yayi wannan sata kuma ya kalama ba Yahudi satan kuma ba Yahudin ba shine yayi satan ba Allah ya saukar da ayan da ya barrantar da wannan ba Yahudi yace lalle ga wanda yayi satan nan to su mutanen Tumat ibn Ubaydah sun yi ta mitin su je can su zauna suna maganganu sai su zo su ce ya Rasulullahi mun zo gurinka suna dai ta neman a ja gefa a yi magana jimana zo mana da Allah minti biyu da Allah minti biyar da Allah ba ma iya akan manzon Allah ba kowane irin ganawa duk wani alakan da za ta haɗa ka da wasu ku zauna kuna tattaunawa wallahi idan ba sadaka ba ne wallahi idan ba karatun alkur'ani ba ne wallahi idan ba umarni da kyakkyawan aiki ba ne shaidan ne oganku a tafiya shaidan ne sai dai idan abu ne na harkan ku na kasuwanci shi yasa duk wani haɗuwan mutane da babu karanta alkur'ani ko karatu ko sadaka ko zumunta a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu alkhairi a ciki ba alkhairi zaman kan hanya maza Allah ya kushe ya ce mafi la'antan gurin da Allah ya la'anta shine majalisa majalisa da za ku kulla majalisa ku zauna to majalisa annabi ya la'anci majalisan da ba ta karatu ba ba ta umarni da kyakkyawan aiki ba ba ta tattauna wata maslaha ta duniya ko ta lahira ba annabi ya la'anci wannan majalisa ya ce Allah ya tsine mata albarka irin dai majalisan nan da za ka ga akwai majalisan dattawa akwai majalisan samari akwai majalisan yara a taro a yi ta abubuwa a yi ta cin naman mutane a yi ta batanci ga mutane a yi ta yaɗa kila wa ƙala a yi ta yaɗa giba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to Allah yayi Allah wadai annabi yayi Allah wadai da wannan akwai ma hadisin da annabi ya ce mafi sharrin gurin zama shine kan hanya kan hanya da mutane suke kama waje akan hanya su zauna a kama waje akan hanya a zauna wanda zaka ga ya zama sunnan wasu yanzu a rayuwarsu idan ba a yi wannan zaman majalisan ba ba za a ji daɗi ba to kai muridi da kake neman Allah kake neman manzan Allah me ya hada kama da majalisa idan dai ba majalisan karanta alqur'ani ko karanta wazifa ko karanta salatun manzan Allah ko karanta dalailul khairati ko diwani ina ruwanka da wani majalisa kai majalisan ka shine calbinka ko ma nafa alqalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin yaji ibnu ata'illahi sakandari ba abin da yake amfanan mutum kaman uzla ya keɓance kansa ga barin mutane yana yawan tunani domin ya shiga fagen da zai horar da zuciyarsa domin kusantan Allah ta'ala don duk lokacin da ka zauna kai kadanka za ka yi tunani idan ka yi tunani alal akalli ko da ka yi wasu munanan tunani to za ka yi tunanin mutuwa kila za ka yi tunanin rayuwa za ka yi tunanin Allah za ka yi tunanin manzan Allah a ciki sai ka dace da wani lokaci wanda kila wannan lokacin ka samu inaya na ubangiji ka samu shirya daga gurin ubangiji ta dalilin wannan tunanin Allah ya kira mutane zuwa ga su yawaita tunani duk lokacin da ka shiga cikin mutane kuma za ka tafi yadda lokacin ka suddan a banza baka yi zikiri ba baka yi salatin annabi ba baka sada zumunta ba baka yi karatun alkur'ani ba sai dai kawai ka samu an zagi wane ne ai wane ai wane ai mai kuɗi ne wane ai ya samu kuɗi ai a siyasan wane wane ya samu kuɗi a ai wane da kake ganin sa ai dan kaza ne wane ai matsiyaci ne wane ai barawo ne wane ai dan 419 ne wane ai wallahi manzon Allah ya tsine ma irin wannan zaman kuma duk wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan zaman zai yi dan na sani a rayuwarsa idan dan mutane ya shige a masa baki a ai wannan yaro tsinannen yaro ne ai wannan yaro ya buwaye anguwa ya addabi anguwa ga baki daya haka zaka gani a tsine ma dan mutane baka san a tsine ma dan ka kai ka kalli matan wani baka san a kalli matanka ka kalli yar wani sa idawa wanda aka ce da ido ɗaya suke bacci da ido ɗaya suke bacci ɗaya na buɗe ɗaya na rufe kaga kamar suna gyangyadi wa tarahum yanzuruna ilaika to haka za ka ga suna kallon mutane da sauransu wannan duka annabi baya so Allah baya so annabi baya so Allah baya so to Allah ubangiji ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi cikin mafi yawa na najwahum ganawansu najwa shine abin da mutane biyu da su haɗu su na kus kus kus kus a tattauna shine najwa to babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya umarni da sadaqa au ma'arufin ko yayi umarni da kyakkyawan aiki au islahin bainan nasi ko yayi aiki wajen sasanta tsakanin mutane guda biyu wanda suke da sabani a cikin su wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah wanda ya aikata haka domin neman yardan Allah fa sawfa nutihi ajran azima Allah yace da sannu zamu bashi lada mai girma kuma Allah ubangiji bai taba yin alkawari ya saba ba saboda haka mu kula a cikin wannan aya mu fahimci wato Allah Ubangiji da ya nuna wato idan za a yi alaka ga a yanda za a gine alaka na farko sadaka ka san wani babban attajiri ka san wani yana cikin mawayacin hali wani jimana kaga wani yana fama da rayuwa yau da Allah ka taimaka masa mana ka taimaka masa in ka taimaka masa Allah zai taimake ka kaga kai umarni da kyakkyawan ake kai umarni da sadaka au ma'arufin wane zo mana jimana wane abin da kake yin nan bai dace ba ya kamata ka tuna cewa za ka gamu da Allah ya kamata ka tuna cewa ‘ya'yanka suna girma za su ga abin da kake su ba su kwaikwaya ya kamata ka gyara kaga wannan mene al'amru bil ma'ruf islahin bainan nasi wane da wane ba su magana da Allah ku so wannan ai bai dace ba yayi za ku na gaba kuna fada da junanku har yaushe wannan yayi zai ina zai kai ku irin wannan fada da gaba da junan ku wanda manzon Allah ya ce idan mutane guda biyu suka yi fada suka kai kwana uku ba su yi magana ba wato wato sun sun aikata babban laifi a gurin Allah da Allah ku bari ko ko wane ai na yi magana da wane wane ya nuna min yana son ku daidaita bi kamata ba shi yana neman ku yi sulhu wane ai ni ma na haɗu da wane dai ka ɗan yi wani magana wanda za ka jawo zuciyarsu ka sasanta su to Allah ubangiji yana son wannan Allah ubangiji yana son wannan shine islahin bainan nasi daidaita tsakanin mutane wa man yaqul zalika ibtigha amradatillahi fa sawfa nutihi ajran azima na'am ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم ونسله جهنم وساءت مسيرا ومن يشاكك الرسول wanda yayi ya balle gabarin manzon Allah wa'ana wanda ya rabu da manzon Allah ya saba wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan gaskiya ya bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yaki ya bi tafarkin mu'minai nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa abinda ya jibinta ma kansa wa nuslihi jahannama wa nuslihi jahannama da mu sadar da shi da wutan jahannama wa sa'at masira makoma yayi muni anan wannan aya wato tana magana har yanzu akan shi to matubnu ubayd din wanda ya balle bayan ya yi wannan sata an saukar da aya yana tabbatar da cewa shi ya yi satan annabi ya tabbatar da hukuncin yanke hannu a kansa sai ya fita a guje ya gudu garin makka daga nan ya je ya kama garin wani gida ya je sata garin ya biyo bayan sai ya danne shi ya mutu a wani kaulin aka ce a khaibar ne ya je ya yi sata da ya je ya yi sata karshe aka kama shi aka yi ta dukansa sai da ya mutu to shine Allah ya ce to ga sakamakon wanda ya balle gabanin dokan Allah da manzon Allah wa man yushaqiqir rasula wanda wato shaqa shine wato abu kwaya ɗaya ya rabu gida biyu wato kaman a wato balle a balle abu yayi biyu ko to wa man yushaqiqir rasula wanda ya, ya, rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauce wa annabi sallallahu alaihi wasallama bisa dokan da manzon Allah ya zo da shi min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shirya ya bayyana masa qarara a fili wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sannan kuma ya bi koma bayan tafarkin mu'minai to nuwallihi ma tawalla za mu daura mishi abin da ya daura ma kanshi nuwallihi da mu jibinta mishi ma tawalla abin da ya jibinta wa nuslihi jahannama da mu sadar da shi da wutan jahannama wa sa'at masira wato makoma ya yi muni a nan malamai sai suka ce a nan aka samo dalili na ijma'in malamai ijma'i na malamai ijma'in malamai yana daga cikin dokokin da idan malamai sun yi ijma'i to ya zama dole a bi wannan ijma'in saba ma ijma'in malamai kamar saba ma Allah ne an tambayi wani malami aka ce menene hujja da dalilin da yake tabbatar da ijma'i a cikin alkur'ani ijma'i shine malam wane ya ga ra'ayin malam wane ya zamanto mafi yawan malamai sun tafi akan wannan ra'ayi shine ake ce masa al-ijma' to wa man yushaqiqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wanda ya rabu da manzon Allah bayan shiriya ya bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina to nan ne suka ce anan ijma'i yake ya bi koma bayan tafarkin muminai kaga tafarkin muminai ma tafarkin menene tafarkin manzon Allah ne kuma tafarkin Allah ne wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabi koma bayan tafarkin muminai to nuwallihi ma tawalla da mu jibinta masa abin da ya dauka ma kansa wa nuslihi jahannama da mu sadar da shi da jahannama wa sa'at masira makomansa yayi muni na'am
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله يتشي abubuwan da na ya bamu ubangiji ya bamu na sassautawa da kuma jin kai da rahama na kofan gafara da ya bude na cewa idan mutum ya zalunci kansa ko ya aikata saƙo mummuna ya zo ya nemi gafaran Allah to Allah ubangiji zai gafarta masa sabila da Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne to amma fa akwai wanda Allah fa baya gafarta masa fa waye Allah baya gafarta masa to shine Allah zai faɗa mana ana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wa mai tsafi mushiriki wanda yake bautan koma bayan Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta zunubin da ba shirka bane ma dama mutum bai zama mushriki ba to Allah zai gafarta zunubinsa komin girman zunubin kuma idan mutum saura minti ɗaya ya mutu ya tuba daga shirka Allah ya gafarta masa babu ruwan Allah duk zunuban mutum ya je gaban Allah Allah yana da ikon ya ce ya yafe kuma babu wanda zai tambayi Allah dan me yasa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta duk zunubin da ba shirka ba ga wanda ya ga dama shi yasa aka ce duk zunubin da mutum ya mutu yana yi idan dai ba shirka bane to ba a yanke masa hukuncin dan wuta ne ko dan aljanna ne sabila da Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk zunubin da ba shirka ba Allah yana iya gafartawa kowane iri ne yana iya gafartawa amma liman yasha ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda yayi shirka ma Allah faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata mai nisa to shirka yana nan nau'i nau'i akwai ashirkul akbar ashirkul akbar shine shirka ma Allah ka bauta ma wani Allah ta'ala ka haɗa Allah da wani wajen bauta wajen tsarkakewa kana jin cewa wane shine yake da ikon kudura da tasrifi da irada a kanka to wannan shirka ne shine ashirkul jali mabayyanin shirka wanda wannan shirka Allah Ubangiji ne yake nuni akan wanda ya mutu yana irin wannan shirkan to baya da uzuri a gaban Allah Allah ba zai gafarta zunubin shi ba irin wannan nau'i na shirka mai girma ka hada Allah da wani wajen bauta sannan akwai ashirkul khafi shirka wanda karamin shirka ne wanda shine kamar riya kana aiki kana son wani ya ga aikin kana aiki kana son a gode maka akan aikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masabansa iyyakum wa shirkul asgar na hane ku da karamin shirka suka ce wama shirkul asgar manzan Allah ya ce arriya kayi abu dan wasu su gani a yaba maka a ce a ai wane ne ai wane buhun shinkafa ɗari biyu ya raba wane ai wane wane mutane kaza ya kai umara wane kaza wane kaza to wannan sunansa ashirkul khafi boyayyen shirka sannan akwai ashirkul akhfa shirkan da ya fi haka boyuwa saboda a gurin arufai ka tuna da wani a zuciyanka ba Allah ba ma shirka ne ma Allah ma ahbabta shay'an illa kunta lahu abdan duk abin da zaka so shi to ka zama kaman kana bautan wannan abin ne indai zaka so wannan abin ka tuna wani abu wani wani damuwa ya zo maka sai ka tuna da wani Allah lokacin da damuwan ya zo baka tuna Allah ba to kaman shirka ne ma Allah kaman yadda Allah baya son aiki wanda yayi shirka kaman yadda Ibn Athaillah Sakandari ya faɗi cikin hikam ya ce kamar yadda Allah baya karɓan aikin mushiriki to haka Allah baya fuskantar zuciya mushirika zuciyar da take tuna wani Allah Allah ba zai fuskanci wannan zuciyan ba sabila da tana haɗa Allah da wani wajen soyayya amma wannan mataki ne na masana Allah Ubangiji subhanahu wata'ala sabila da aka ce sayyi'atul abrari hasanatul muqarrabina ko laifukan waliyai al'abrar to kaman mu irin mu wato gama gari gaba ɗaya ma idan muka yi lada za a bamu su idan suka yi za su koma gurin Allah su yi ta kuka suna neman gafara daga zunubinsu to Allah ubangiji ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa a yi masa shirka a haɗa shi da wani wajen ibada amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma kuma bayan haka ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi wanda ya hada Allah da wani wajen bauta faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata ba'idan mai nisa Allah ubangiji ya kiyaye mu na'am
yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida yad'una min dunihi illa inatha وإن يدعون إلا شيطانا مريدا Allah ya ce waɗannan mushrikai da suke bauta ma wani Allah da Allah ya ce kuma wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin an umurce su ba a umurce su ba sai dan su bauta ma Allah suna tsarkake ma Allah addini amma abinda Allah yake dada buga misali da shi waɗannan mushrikai fa da suke hada Allah da wani ma abinda zai baka mamakin iya du'una min duni illa inafa wanda suke kira koma bayan Allah ma fa ba maza ba ne mata ne suke ce su ne allolin a sunayen Allah da akwai almannanu akwai a sunayen Allah akwai Allahu to su kuma Allata akwai sunayen Allah akwai almannanu su almanata akwai al'azizu su al'uzza duka mace ne kuma allolin nasa adam mata suke yi masu Allah sai ya ce abin da zai nuna maka raunin tunaninsu iya du'una min dunihi illa inafa koma bayan Allah nan fa mata ne suke kira suna ce su ne alloli mushrikai su ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata Allah ce kai wa'innan mutane sun halaka wa iya du'una illa shaitanan marida kuma wanda suke kiran gaba ɗaya ba wani suke kira ba shaidan suke kira maridan mai taurin kai bijirarre wanda ya bijire ma dokan Allah marid shine wato wato tsigegge wanda aka tsige shi wato tsigegge kamar bishiya idan ganyenta ya zube gaba ɗaya zama saura iya kaya a jikinta to ana ce mata amrat amrat ko ko ana ce ma shagiri ma amrat wanda ba yi da gemu in yad'una min dunihi illa inafa wa in yad'una illa shaytanan marida Allah ya ce ba wanda suke kira koma bayan Allah nan iya abin da suke kira mata ne mateku ne lata da uzza da manata kuma wa iya du'una ba wani suke kira ba shaidanan marida shaidan ne halakakke da ya yi taurin kai ma Allah da Allah ya ce masa ya sujud mala'iku su sujuda ga annabi Adamu shi yake wa iskala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina to wannan shaidan mai taurin kai shi suke bi ba wani suke bi ba Allah ya kiyaye mu kaga shaidan ko baya da sakamako shaidan baya da wuta baya da aljanna duk wanda ya bi shaidan to dai halaka ne ya bi shaidan a ayarin shaidan Allah ya kiyaye mu na'am لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله Allah ya nisanta shi Allah ya yi fushi da shi ya nisanta shi wa ƙara shi kuma shaidan sai ya ce ma Allah la'attakhizanna na rantse sai na ɗibi min ibadika daga cikin bayinka nasiban sai na ɗibi kasona mafrudan abin yankawa ni ma sai na ɗibi wasu kasona wanda da su bi ni gobe kiyama na zo tare da su magoya bayana ne kaji mara kunya yake faɗa ma Allah Allah ya la'ance shi sai kuma ya ce ma Allah to tun da ka la'ance ni ni kuma na yi alkawarin sai na zo da tawaga na nima saboda haka shi shedan wani kare ne wanda yake farautar mutane zuwa ga wuta shi shedan shine jagoran yan wuta ga baki ɗayansu kuma idan ka bi shedan babu abin da zaka samu cikin shedan sai halaka saboda shedan baya da komai sai dai ya kawatar maka da abin da Allah baya so ya hana ka abin da Allah yake so ya cutar da kai ya cutar da rayuwarka sannan kuma ya saka ka buri kamar yadda za mu karanta a baya a gaba insha Allah na'am
ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا
لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا shaidan ya ci gaba da kirarin irin cutar da banu adam da zai yi tun lokacin da Allah ubangiji shi shaidan abin da ya halakar da shi shine kin wanda Allah yake so Allah yana son annabi adam Allah ubangiji ya ce wa mala'iku duk su sujada ma annabi adam wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adam koko iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa 'allama adama asma'a har zuwa gurin da Allah ya ce ai sujada wa annabi adam sai shaydan saboda hasada yana ce yaya zan yi sujada ma wanda ka halicce shi da takoni ka halicce ni da wuta yana ganin ya fi annabi adam sai yana hasada ga annabi adamu da zuri'an annabi adam to wannan hasada sai ya jawo masa gaba da Allah sabila da idan kai hasada da wanda Allah yake son sa to da Allah kake fada Allah sai ya balla fadan fadan sai ya dawo tsakaninka da Allah ne shi yasa manzon Allah ya ce man adali waliyan cikin alhadith alqudsi daga Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda yayi gaba da waliyina to ba da waliyin yake gaba ba fadan ya dawo kaina sabila da ni ne na zaɓi waliyin na wa Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila az-zulumat ai da ni yake fadan ba da wane ba saboda haka shi shaiɗan sai ya zamanto fadan sa tsakanin sa da Allah ne gashi har yana sa in sa tsakanin sa da ubangiji tunda Allah kace ka la'ane ni to ni kuma la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda sai na ɗibi kaso na musamman daga cikin bayinka wala udillannahum zan ɓadda su ga barin hanya madaidaiciya wala umanniyannahum dan saka su buri da son rayuwar duniya da son jin daɗin duniya da son abubuwa na moro-moron duniya to dan saka musu wannan abin a ransu mutum yana son ya gina manyan gidaje ya tara manyan abin hawa ya tara manya-manyan bayi a gidansa ya tara da duk wani abin alfarma na alatin duniya to zan saka masa wannan burin a tamanni shine mutum yana burin abu wanda ma ba zai yiwu ba ma kila kana ganin kamar ba za ka mutu ba sabila da akwai daman da mutum idan ya samu a rayuwa idan ba ya tsoron Allah wallahi ko musulmi ne sai yana jin kamar ba zai mutu ba kila idan kuma yana jin zai mutu shaidan zai na ce masa ko ka mutu ba abin da zai faru wallahi da yawa da yawa akwai waɗanda 'yan boko ne a najeriya da muke ciki kuma musulmai ne 'ya'yan musulmi amma wallahi wallahi da yawa wasu ba su yarda ma da da'ai tashin kiyama ba wasu wasu ba su yarda ma da da'ai tashin kiyama ba su dai kawai suna musulunci ne a gargajiyance mutun da dai mun sami iyayenmu suna yi kuma ba za mu mulke ku ba sai mun zama musulmi ba za mu zama shugabannin ku ba sai mun zama musulmi za mu yi musulunci amma da yawa idan ka lura da rashin imanin da wasu suke yi wallahi a zuciyan wasu da yawa ba su tunanin za a tashi alkiyama ina ganin kawai a ina kawai mutum ya ɗibi lagwadansa ne ya ji daɗinsa a duniya kawai ya je babu wani ba wani tashin kiyama ba kaza ba kaza ba kaza Allah ya sauke Allah ya kiyaye da yawa wasu haka zuciyarsu yake to shedan ne ya jefa musu wannan a zuciya dama kuma yayi ikirarin haka wala udillannahum wala umanniyannahum zan badda su kuma zan cika zukatansu da burace burace wala amurannahum fala yubtikunna adhana lan'am zan umurce su su tsaga azanal an'ami kunnuwa na dabbobin ni'ima haka suke yi sai su yanka kunnen kamar raƙuma wato raƙuma idan ta haifi 'ya'ya hudu maza na biyar sai ta haifi mace to sai su ce wannan macen bahira ce wannan bahiran ba za a loda mata kaya ba ba za a taƙi madaranta ba ba za a duk wani aiki na ɗawainiya kawai ita sarauniya ce ba abin da za ta yi tana nan wai ita na Allah ne na dodo ne ita sannan ba za a taɓa yanka ta ba sai dai kawai idan kwananta ya ƙare idan kaga an yanka ta to dodo ne ya ce a yanka ta idan kuma an yanka ta mata ba za su ci naman ba sai maza idan kuma ta zama mushe to fahim fihi shuraka gaba ɗaya za su zo su ci namanta in ta zama mushi haka suke yi shine wannan wato canfi da suke canfawa idan wato suna da bahira suna da sa'iba da dai nau'o'insu waɗanda suke tsaga kunnensu shi yasa a hukunci na abin da za a yi dahiya da shi a yi lahiya da shi dabba mai yankakken kunne ba a yi lahiya da shi sabila da sun saba sabila da a tsarkake ma Allah a tsarkake ma Allah dabba wanda kunnensa ya gutsure ba za a yi rahiya da shi ba ko wanda aka tsaga kunnensa aka fere kamar yadda za ka ga akwai fulanin da har yanzu suna da wannan al'ada a tsaga kunnen saniya a reɗe shi to duka wannan addinin musulunci ya hana amma idan an yanka ne sabila da niyya na bauta amma idan saboda ciwo ne sai aka tsage kunnen doki ko aka tsage kunnen saniya ko kunnen rago a in saboda lafiya ciwo ne da sauransu wannan ba laifi ba ne sabila da abin wato hanawa da Allah ya yi sabila da mushrikai suna amfani da haka ne domin tsarkake ma gumakansu wasu dabbobin ni'ima shine Allah yake faɗa wala amurannahum shaytan yayi ikirarin zai yi ta umurtan wato banu adama falayubattikunna adhanal an'ami da su tsaga kunnuwa na dabbobin ni'ima wala amurannahum shedan fa bai tsaya anan bai ce wallahi sai na musu umarni fala yughayyirunna khalqallah sai sun canja halittan Allah yayi ne canja halittan Allah canja halittan Allah yana da yawa canja halittan Allah wato mace ta ƙara gashi a kanta canja halittan Allah ne duk da an yi magana kamar masaban malikiya haramun ne mace ta ƙara gashi a kanta amma dai an yi rukusa idan gashin gashin dabba ne ko ba haka ba aka yanko aka ɗaura to ta iya hula da shi amma a mazhaban laisu amma a mazhaban malikiya makruhi ne ba bai kai ga matsayin haramci ba amma an yi maganganu masu tsauri akan mace ta ɗibo gashi ta ƙara akan ta gashin doki gashin da ba nata ba da yawa ma wasu sun ce haramun ne haramun ne to wannan yana cikin canja halittar Allah dandaka irin wanda da ake yi a dandake bawa haka kawai a dake bawa ya zama baya sha'awa canja halittar Allah ne wanda wannan dake bawan yana kaiwa zuwa ga halakan mutum da, da, da, da, da kuma yankewan tsatso tunda Allah Ubangiji ya halicci mutane ne domin su yawaita su hayayyafa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu manzo Allah yana ce tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyamah ku yi aure domin ku ƙara yawa to idan aka dandake mutum kaga ai ba zai yi ya aihu ba ko to duka yana cikin canja halittan Allah bleaching mace ta yi bilicin ko namiji ya yi bilicin yana cikin canja halittan Allah wasu ma sun ce har tsatsaga kumatu da ake a tsatsaga kumatun mutum a sa reza ko aska a tsatsaga kumatun mutum duk yana cikin canja halittan Allah sabila da fiska shine mafi kyan waje a cikin suran dan adam saboda haka idan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wata rana zai shige sai ya ga wato wani yana dukan bawansa da bulala sai manzon Allah ya ce masa banda fiska karka taba fiska sabila da Allah ya halicci Adamu ne akan suransa inna Allah khalaqa Adama ala suratihi Allah ya halicci Adamu ne akan suransa ba wai Adam yana kama da Allah ba dan akwai salafa wanda suka dauki hadisin suka murda shi suka ce inna Allah khalaqa Adama ala suratihi ma'ana suran annabi Adamu na kama da suran Allah ba haka bane a'a shi wannan suratihi din damiri ne da yake komawa zuwa ga Adam din ai Allah ya halicci wannan bawan ne akan suran annabi Adam saboda haka a kiyaye alfurman fiska manzon Allah ya hana idan za a yi duka a doki fiska sabila da alfurman fiska saboda haka suka ce tsatsaga kumatuma tsatsaga fiska irin wanda zaka ga ana yi na al'ada duka haramun ne sabila da canja halittan Allah ne mutum ya zama mata maza kamar ɗan daudu ya ɗaura zani ya sa kallafi yana abubuwa irin na mata yana karairaya irin na mata canja halittan Allah ne shi ma auren jinsi kaman a ce namiji ya auri mace eh namiji ya auri namiji lawafi ko ko mace ta auri yar uwarta mace lesbian ko wanda yanzu zaka ga wannan yayi yawa cikin al'umma yayi muni abin yayi muni har ya lalace duk yana cikin canja halittan Allah yana cikin canja halittan Allah to shine shedan yake wannan ikrar wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan umurce su su canja halittan Allah su canja suransu da kamanninsu da yanayin da Allah Ubangiji ya yi wato fitara da fitaratan layin lati fataran nasa alaiha fitiran da Allah ya fitara mutane a kai sai a yi ƙoƙarin canja wannan abun zuwa ga wani abun da ba shine fitaran da Allah ya gina mutane a kai ba wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya riki shaydan ya zama masa majibanci koma bayan Allah faqad khasira hakika ya tabe khusranan tabewa mubinan mabayyani Allah ubangiji ya kiyaye mu za mu tsaya anan insha Allah aya na 119 cikin suratul nisa'i sai gobe za mu daura ayan da muka tsaya insha Allah na'am yana son a masa bayani akan alwala wal bara alwala wal bara shine wato ɗaya ne daga cikin abubuwan da al'ummar musulmi aka gina addinin musulunci a kai alwala wal bara yana daga cikin abin da ya shafi itiqadi na aqida na zuciya da mutum ya gina aqidarsa a kai alwala wal bara alwala wal bara shine wato duk wanda ba wato ya saba ma Allah ko ya saba wa manzon Allah ko ya saba ma addinin musulunci ya zamo haramun ka yi wala'i tsakaninka da shi kwata-kwata kowane iri ne la yattakhizu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minina wa man yaf'al zalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wato musulmi ba zai riki kafiri ya zamanto abokin mawalacinsa na soyayya ba ma'ana ba za ka zamanto kana kawance na soyayya tsakaninka da kafiri ko mushriki ko ba yahude ko ba nasare ko wani wanda yake kin addinin musulunci ba wala'i za a bayar da shine ma Allah ziryan Allah shine waliyin muminai kuma muminai su zama waliyan Allah shi yasa wilaya wato khiffa biyu ne akwai wilayan Allah ga muminai akwai wilayan muminai ga Allah ko ba haka ba auliya'ullah da a ce waliyan Allah ko ba haka ba Allah kuma da ya ce Allah waliyul ladzina amanu Allah shi ma waliyin muminai ne muminai ma waliyan Allah ne sabila da wilaya shine soyayya man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in albara shine duk wanda ya saba ma addinin musulunci kowaye ka barranta da shi ka bayyana masa barranta karara bana tare da kai ko da ɗanka ne ko da matanka ne ko da danginka ne ko da uwa da uba ne mutum ya zamo yana bai jibanci Allah da manzan Allah ba to ya zamanto ka barranta da faufaufau amma kila wanda ya yi tambaya ya alakanto tambayan ne dangane da abubuwan da ake tattaunawa na interfaith a daidai wannan lokacin dangane da yadda wasu suka ɗauki wato wannan abin suke son su gina wato alaƙan mutanen ƙasa da jama'an da Allah ya haɗa su na ƙasa ta hanyar tsatsauran ra'ayi wanda ba ra'ayi ne na addinin musulunci ba alwala walbara abu ne da yake da alaƙa da itikadin zuciya dan na yi makwabtaka da wanda ba musulmi ba na kiyaye masa mutuncinsa ban bari an cutar da shi ba mun zauna lafiya muna anguwa ɗaya mun yi shawara dangane da yadda za a kawo ci gaban anguwa wannan bai zamo na bashi wala'i ba bai zamo ba ban bashi wala'i ba wannan wani abu ne na rayuwar duniya da ya haɗa mu a'a shi wala'i shine ka so mutum ta yanda za ka sadaukar da kanka a kansa ta yanda za ka ƙi bayyana gaskiya a kansa da sauransu saboda haka waɗanda yanzu suka ɗauko dakon wani wato wato nau'i na ra'ayi tsatsauran ra'ayi wanda ba ra'ayin musulunci ba suna son su haka ma mutane akai tambayan ma da za mu fara musu a farko kafin ma a je maganan alwala'u wal bara'u da wanda ba musulmi ba mu kan mu tsakanin mu musulman ba ku raba kanmu ba ba ku ce wani mushriki ba ne ba ku ce wani mubtadi'i ba ne ba ku kai wani wuta ba tun kafin a je lahira babu wani kalman da zaka ce wa mutum ka jarra shi fiye da ka ce masa mushriki wallahi ba su da kalman da suke maimaitawa akan musulmai mu jamhur aswadul a'zam jama'a mafi yawa na musulmi kafirai ne a gurin su me yasa kun zo kuma kuna maganan alwala wal bara ai ita kanta gida da'irin musuluncin idan an shigo kun kafarta yan uwanku musulmi kun halatta jinin su kun halatta dukiyansu kun halatta gidajensu kuma da irin wannan tsatsauran ra'ayin ne aka yi ta zubar da jinin musulmi a banza musulmi ya daga takwabi ya sara kan dan uwansa musulmi ya daga takwabi ya yanka dan uwansa musulmi duk da irin wannan tsatsauran ra'ayin naku saboda haka ba za mu gamsu ba ku alwala'u wal bara'u a gurin ku shine har mu ma da muke ce la ilaha illallah ayi ayi bara'a da mu kuma mu din ba musulmi bane muna sane da wannan muna sane da wannan kuma shi wanda kuke maganan a kansa kun zo duk kun tsarkake wanda da ku tsarkake bayan mafi yawanku kuna cikin wannan kungiyar na interfaith mafi yawanku kuma shi wannan interfaith din yana da fiskoki da yawa yana da fiskoki da yawa hanjin jimina ne akwai na ci akwai na yarwa muna zaune ƙasa ɗaya da kafirai ko in ce wato kafirai eh kaka kafirai daga cikin nasara krista da waɗanda ba nasara ba da waɗanda ba su ma addini kwata-kwata ƙasa ɗaya ya haɗa mu zama suna da yawa muna da yawa don haka abin da zai kawo ci gaban ƙasanmu da zaman lafiya a ƙasanmu da hana zubar da jini da sauransu da sauransu me ya laifi domin an yi wani haɗaka domin tattauna wannan abin me ya laifi hiwarul adiyan me ya laifinsa manzon Allah bai yi ba da ya je Madina yayi ya tattauna da yahudu da nasara akan a zauna lafiya da kuma alkawari ko ba a yi ba an yi kuma har yanzu Allah bai hana ba la yanhaakum Allahu anil ladzina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuksidu ilayhi ko Allah bai hana ku ba waɗanda ba su yaƙe ku a cikin addini ba ba su muku kaza ba ba su muku kaza ba ku zauna lafiya da su ku musu adalci wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah shi maganan hiwarul adyan baya hukunta cewa na yarda da addinin ka kai ma ka yarda ba haka bane akwai bangaren da ba haka bane akwai bangaren da akwai bangaren da hakan ne amma akwai bangaren da wanda ake maganan a kansa a yanzu wanda ni na fahimta ba shine ana nufin musulmi ya yarda da kirista addininsa daidai bane sannan kirista ya yarda da musulunci addininsu ba haka bane amma suna cuɗanyawa sabila da su samu dama na tallata haja na wato tsatsauran ra'ayin addinin musulunci wa'inda khawarijawa suke da shi wallahi shine ba wani abu ba wallahi shine wallahi shine amma idan maganan alwala wal bara'u yanzu kuka ɗauko akan maganan interfaith to mu da muke cikin da'irar musuluncin kun yaƙe mu kun shirkantar da mu kun bid'antar da mu Allah ubangiji ya kiyaye Allah ubangiji ya kiyaye lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya haɗa kan al'umman musulmi Allah ya yi mana bala'o'i da musibu da muke ciki kasan mu Najeriya Allah ya zaunar da ita lafiya a damuwoyin da suke damun mu min kulli fajjin amikin Allah ya toshe shi Allah ya magance mana shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulan mu Sheikh Tahiru Allah ya kara masa lafiya Fatiha da salatul Fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم